إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم بلاله العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ فاضري لنا بهذا المحضر والتالي بنظرات التاتي لنا بالزفر الحمد لله je mun koro bayanai akan wannan ilimi na zawuyoyi da asirarai na zawuyoyi cewa shi wannan na haske ne kuma bayan haɗuwansu da hadaran Allah ne Allah tabaraka wata'ala yake buɗa musu ko wanda suka samu na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko na Qur'ani ko kuma na fatahin bayin Allah wani su karɓa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu Allah tabaraka ta'ala ya yi mana bayanin wannan filla-filla akan rikicin da ya faru a irin manyan gidaje na bani Isra'ila irin haka gidan annabi Sulaimanu alaihi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo yana magana annabi Sulaimanu Quraysh suka ce shi kenan Allah ya nuna gaskiya mai sihiri ne don haka yake magana ɗan uwansa mai sihiri su annabi sulaiman a wajensu mai sihiri ne Allah tabaraka kala ce a annabi ne yake magana ɗan uwansa annabi da can wani sihiri kuma abubuwa ne daban wannan wanda imanin sulaimanu da aqidar sulaiman ba ta da wannan ba wata ba'u ma tusallu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakin shayatin kafaru يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت يعلم يعلمون الناس السحر سوشك أنو سنة سنة دا متاني سحري كما سنة سنة دا متاني وما أنزل على الملكين da abin da aka sauka wa mala'iku din nan guda biyu bi babila a ƙasar babila su ne haruta wa maruta yanzu wannan abin abun wajen mala'iku ma'ana yanzu aljanu sun takuɗa abu biyu kamar al'adarsu sun takuɗa abu biyu sun takuɗa sihiri da wa ma'un zila alal malakaini bi babil haruta wa maruta yanzu abin da aka sauka wa mala'ikan nan guda biyu waye saukan musu da shi Allah wa ma unzila ala al-malakaini da abin da aka saukar ga mala'iku guda biyu in aka ce abin da aka saukar wa annabawa ko abin da aka saukar wa mala'iku ma'ana waye ya saukar da shi kamar yanzu sahabbai ne ce an hore mu ko an umarce mu waye sai umari a wannan zamani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai shari'a to in dai annabawa suka ce abin da aka saukar musu ko mala'iku suka ce abin da aka saukar musu ko Allah yake abin da wa ma unzila ala al-malakaini bi babil haruta wa maruta to yanzu waye ya saukar Allah ma'ana Allah zai saukar da sihiri wannan saukakke na Allah ba sihiri bane ko kuma yanzu Allah zai saukar da sharri yanzu wannan nan Allah ba ba, ba sharri bane wa ma unzila ala al malakai bi babil har kuma yanzu mala'iku za su mala'iku yanzu za a saukar musu da sharri su ma ko yanzu su mala'iku za a saukar musu da sihiri su ma to kaga yanzu aljanu sun cakuɗa gaskiya da ƙarya sun cakuɗa wa ma muzila alal malakaini bi babil haruta wa maruta sun cakuɗa shi da sihir yu'allimuna nasa sihir wa ma unzila alal malakaini bi babil haruta wa maruta to yanzu yan fadar Suleimanu yan hadaran Suleimanu wanda suka iya gane na Allah suke amfani da shi da asibu bin barka ya qala allazi innahu ilmu min alkitabi ana atika bi qawli ayna sadda ilayka tarfu gashi yana da asrarai na Allah zai iya cewa yana da ismal azim ya zo da gadon balkis tun daga yaman haɗi zuwa baitul maqdis ya zo da shakim ta daya ya yi kama da sihiri ko bai kama da sihiri ba amma sihiri ne wannan inda hu ilmu min alkitabi yana da ilimi ɗan kaɗan na littafin annabi Dawuda, ni wanda na ɗan kaɗan ne ma. Amma mun gode Allah al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa man inda hu ilmul kitabi su ko ilimin littafin suke da shi. Ilimin Allah ya haɗa da su Allah ya samu a cikin su wanda su ilimin littafin suke da su da shi duk gaba gida. Idan sun kasa yin irin na Asiru bin Barkaya, idan sun kasa wannan ilimi na ‘ya'yan annabi Suleimanin na tura na kaza kaza laifin ga littafin ne ko ga su ne su da suke da ilimin duka su da suke amma an tsaya da gidanci ana faɗa ma akan alwala ko akan taimama ko ko akan kaza ko ana faɗa ma akan an yi istighfari an yi kaza kaza kafirci ne kaza kaza ina za a iya samun su al'azudin da za ka iya cewa da kadan balkisu kun fa yakunu duk ga baki daya istighfari ma kai wannan wanda da ka kalli qur'ani zahirin ta kai da ka kalli an tsaya ana rikici aka ina kuma ilmin abu to dan haka mun gode Allah ilimin zawuyoyi ilimin ahalullahi ba sihiri ba ne ba sihiri ko da ya cakuɗewa wanda bai san kansu ba su suka fi cin sama annabta ita fi cin wannan kaza wannan ilimi ne sirrika ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wanda aka saukar wa malaman al'ummarsa bayan Allah al'ummarsa Allah ya musu fatahinsa ko waɗansu daga cikin mazaje na ɓoye su zo su ba su ko su yi na kazir ya ba su yanzu ba mu kaɗai sufaye ba mu kaɗai a halin sunnata yanzu za a ga dukkan sauran jama'u na addinin nan duk gaba ki na ga yan uwanmu shi'a suna da addu'o'i manya wanda kuma suna girmama su yanzu akwai addu'ar kumaini din nan wanda sai daren juma'a suke karanta ta daga wanda sayyidina Ali ne ya lakana masa sayyidina Ali kuma ya ce masa shi kuma Khadir ya lakana masa shi kuma Khadir ya lakana masa ita to gashi nan suna ta abu to kan mutum ya zai samu mutanen zawiyoyi suna amfani da sirrukan su na haske sirrukan su na Allah su da'iratul maqalib su kanzul awliya'in su hizbul bahari su hizbul barri su waye ga shi nan ba adadi gaggagaggayata ya musu ai sun cakuɗa ɗariƙa da sihiri an cakuɗa ɗariƙa da asirawa ba wannan ake nufi ba na banza wanda ba na haske ba wanda ba na haske ba za a gani kuma kowannen ɗin da yake hannunsu za a ga nafula suka mai da shi farin lade na zikiransu da abubuwansu duk yana nan to mun gode Allah wannan kenan har kuma a babin ilimin abin duk tare yake abin duk tare yake haka yanzu a babin ilimi jiya mun yi magana hauka zulmatun fi baharul luji dinna mun yi magana wallazina kafaru amaluhum kasarabin biki'atin yahsibuhu zama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wajada Allah indahu fawaffahu hisaba wallahu sari'ul hisab أو كظلمات في بحر الجن يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور Allah ka sanya mana haske da muka magana duk turawan da suna cewa wannan yana daga cikin sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin sanin Muhammad ko kuwa ilimin kimiyya na Muhammad ko kuma technology na Muhammadu ko kaza kaza to mun gode Allah muka yi magana abin da su ma falasifa musulmin suka faɗa musulmi ƙwararru malamai ƙwararru Allah ya nuna musu cewa addini bai yaƙi ilimi ba wannan na technology ma duka baki ɗaya sannan shi kuma ilimin takwas ɗin bai yaƙi addini ba addininmu gaba ɗaya ne duk gaba kida imamu gazali ya yi magana wa waɗannan abubuwa duk gaba kida yake cewa addini magani ne addini magani ne na cututtukan da suka samu ɗan adam ilimi kuma abinci ne ilimi kuma abinci ne addini magani ne ilimi kuma abinci ne mutum dai ba zai wadata da waɗannan biyun ba ba zai wadata da magani ba ba zai wadata da da abinci ba to duk waɗannan ƙwararru na malamai suna ganin daga inna Allah na da raji alhamdulillah duk waɗannan malamai suna ganin daga inda addini ya zo daga nan ilimin ma ya zo ba zama addinin shi ya zo da ilimin duka ba duk daga Allah ne tabaraka wa ta'ala yanzu an koma asalin addinatai din idan an koma asalin ilimin sai kaga an dartace da kuma tsantsan fahimta ta walittaka annabta ce da tsantsan fahimta kuma ta walittaka sannan kuma al'umma kowa iya rabansa kowa iya rabansa kowa iya rabansa yanzu wannan ilimi gabaki daya da addinin da kuma gaba adamu ya sauka da shi wa allama adama lasma'a kullaha Allah tabaraka wa ta'ala inna lillahi Allah tabaraka ta'ala ya sanar da Adamu komai ya sanar da shi yarurruka ya san wani abu da 'ya'yan Adamu suke amfani da shi Allah tabaraka ta'ala ya saukar ya sanar da Adamu amma abin ya fashe a ga wannan abu a sarari sai a jikan annabi Adam alayhi salatu amma ya rike Adamu a wajen Adamu ya karanta shine annabi Idris alayhi salatu wassalam ya yi wajen shekara ɗari uku da annaba Adam yana kan ƙasa shi annabi Idris alayhi salatu wassalam to annabi Idris din nan shine asalin duk wannan ilimai shine asalin duk wannan ilimai kuma shine annabi na uku bayan annabi Adam alayhi salatu wassalam ba ma'aiki ba ma'aiki annabi Nuhu alayhi salatu wassalam amma bayan annabi adamu bayan annabi shisu sai annabi idrisu shine annabi na uku to ikon Allah wayannan kirje kirje din nan a ce wani na daya ko wani na biyu ko wani na uku suna da wani irin tasiri su ma suna da wani irin tasiri kasancewarsa annabi na uku ya ba shi waɗansu alherai da tasirai da komai saboda yana kan wuri wuciri saboda yana kan mara ba cika ba yana kan mara ba cika ba yana kan uku din nan da haka wannan uku din nan ta annabi idris alaihi salatu wassalam ta zama ilimin sa haka yake karantarwar sa haka take za ka ga duk masu addinatai suna da waɗansu abubuwa wanda suke nuna uku uku uku uku suna da waɗansu akidodinsu da maganganunsu a kai in ma shi ne ka mai kai uku in fitila ce ka mai kai uku in mai ka mai kai uku idan maganganun sa duk sani da maganar wannan Idris alaihi salatu wassalam to ma'ana annabi Idris alaihi salatu wassalam shine asalin wa'annan ilmai annabi Idris kuma annabi ne kare yanzu wa'annan ilmai daga baki daya daga annabta ya zo daga annabta ya zo to in dai daga annabta ya zo ma'ana daga Allah yake tabaraka wa ta'ala to ya za a addinin Allah da karantarwa Allah saba ba za su saba ba الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله ليش يسوكك القرآن الرحمن علم القرآن الله شيء سند القرآن wannan na ilimi wannan na karatu wannan na ibada wannan na sanin Allah wannan na kaza khalaqal insana kuma shi ya halitta dan adam allamahul bayana ya sanar da shi nau'in ilimi na zahiri wanda kuma shi ne dai wannan na karatu kai qur'ani kaunu a karance duk abin da ba Allah ba a karance da sanin Allah din kaunu kuma duk wani abin da muke karanta ga shi kuma ka shafa shi ga shi duk abin da kake karanta su biyu na haka suke ba sa rabuwa da komai dukkan mu mun yi imani cewa annabi Idris alaihi salatu wassalam shine farko wanda ya rubutu da alƙalami ya ishi kasar rantsuwar da Allah akan nunuwal kalami wa ma yasuru da abin da alƙalami yake ci jibi shi ma alƙalamin shi ma nau'i uku ga nun din ga alƙalami din ga wa ma yasuru din sun ce nun din nan tawada in kuma ka san cewa kifi ake nufi kaza ba duk dai amma dai akwai wanda suka san cewa tawada ake nufi ga tawada inch din sannan ga alƙalamin alƙalamin da tawada ga abin da suka haifar wannan rubutu din suka saukar da ilimi kaga har yau dai ilimin Idrisu har yau dai abu uku abu uku ga alƙalami din sannan annabi Idris alaihi salatu wassalam bayan rubutu na nan shine farko wanda ya fara kasdin raml wannan rubutu na rerayi wannan rubutu na rerayi ilimin taurari ilimin kaza a kan idris ya fara wannan ilimi duka baki daya dan haka da aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me hukuncin wannan irin ilimi na rubutu dinnan wannan wanda aka bata ake cewa duba duba saboda haka abiyar abiyana nan da kyau da tsarki da komai ko dan waɗansu kalamai sun kama shi ko daga shi kenan sai a yi wani suna a ƙata shi kowa ma sai ya guje shi sai ya zama an yi asarar wannan fanni gabaki ɗaya yanzu wannan irin ilimi ƙwararren ilimi ilimi mai ban mamaki da za ka san kudura Allah saboda kalamai sun ɗauke sun zama suna faɗan ƙarya da gaskiya da kuma ya zama mutane duk sun yi nesa da shi malamai sun yi tsawa a kansa sanji da abu ya zama ma gashi nan kamar ma an shafe shi kamar ma babu an tambayi manzo Allah me hukunci wa ita annabi daga annabi daga annabawa yayi wannan nabiyyan min al-anbiya ikadda annabi daga annabawa yayi ma'ana idan mutum nasa irin na annabin nan ne zai ne biya ciki aman na kalmar ƙaryata ne na kaza ko ka yarda gaskiya tsoron abin da zai kuce masa ya faɗi ƙarya ko ku dama aslan ma bai iya ba ilimi ne mai wuya kwarai da gaske aslan ma bai iya ba galibin mu nan afirka tafsirin zunati muka fi amfani da shi saboda shi ne shehin afirka wanda ya tashi da shi ya kakkafa hukunci duki falaki na misira ya zo ya ce wallahi akan kure muke ba wai kuna ilimin yadda ya sa mana ƙa'idodin yadda ya sa mana ƙa'idodin lalle abu kaza zai ɓaci mana gargari yana na a cikin littafin saman bahu shi kuma yace tafsirin mashirik shi ya fi duk gaba gida amma dai afirka tafsirin zunaji shi ya fi an so ma koya mana shi malam da shehin ya fahimci za mu so ma sani ina aka ba gaba kawai yace ai ba lokaci ba lokaci duk gaba gida tafsirin zunaji to mun go to annabi Idris ne wannan annabi da ya rubutu da shi din nabiya min al-anbiya ne kaza ilimi ne ba nawa ba nawa saba to annabi Idris maganganu ne da yawa yanda ilimin nasa yake kashi kashi uku maganganun su ya kashi uku nun wal qalam wa ma yasrun haka shi kansa haka sanarwarsa da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kasa hadaran Allah uku ba wai dan Allah yana uku ba tabaraka wa ta'ala a'a ya ka sufofinsa sunayensa zatinsa zatinsa wannan karantarwar Idris ne alaihi salatu wa salam haka ya kasa ba wai yana uku ba to hashi kansa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya manta jalli a haka hashi kansa annabi Idris an ce ya bayyana wajen sau uku ya yi zamaninnuka wajen zamani uku duka baki ɗaya ya yi zamani Allah ya ɗauke shi ya yi zamani ya kuma zawa wani zamani Allah ya ɗauke shi ya kuma dawa wani zamani akwai masu shari'o'in da suka sauran addinatai da sun yi imanin cewa zai kuma dawa ta hudu nan ƙarshen duniya yana daga cikin wanda zai dawo ta hudu nan ƙarshen wanda dai mu muka yi imani karatu ya zo mana wanda za su dawo annabi isa dan maryam mahadin muntazir to sun ce hadda idris alaihi salatu wassalam zai dawo da mutane na duniya suna nan da sunayen wa'ansu mutane da suna imani za su dawo kila abu ne ne mai wannan sunaye da yawa saboda girmansa da abu kaza kila abu tunda yanzu a hadisin ibn majah wanda anas bin malik ya rawaito cewa ba kowa ne mahadin ba ma sai isa ma'ana abu ne ne imam shafi wallahi dai na fi son wanda da ya kowanne da bani na fi son hadisin ne da kowanne daban ne duka baki da to haka zai iya yiwa har yau dai shi ne idris din nan har yau dai shi ne duk wanda al'ummatai kala-kala asalin abubuwa da ta annabta ne annaba nan Allah ne san adadin su ma'aikan na Allah mun gode Allah Allah ya wadatar da mu da addinin musulunci Allah ya wadatar da mu da Qur'ani ba mu je muna ta binciken abubuwa ba amma kuma wani abin shi zai sa ka fahimci wani karatun naka na Qur'ani duka baki da wani abin shi zai sa ka kafance to haka shi ma ana ce masa hurmus ana ce masa hurmusul haramisa ana ce masa idrisu din alayhi salatu wassalam ana ce masa ukunu na farko sannan ilmisu na bi sannan idrisu ko yanne akwai wanda yanda ya je musu ko yanne akwai wanda ya je musu kuma da yawa wa ‘yansu al'ummatan, da yawa ‘yansu al'ummatan suna cewa shi ne da ya gama na na ƙarshe ɗin gashi nan shi ya zama wannan tauraruwa da ake ce mata shi'ira wannan tauraruwa ta kudu tauraruwa shi'ira shi ne rabu shi'ire da ubangiji yake cewa kirari ga kansa shi ne ubangijin wannan tauraruwa da kaza kaza amma alal haƙiƙa ruhinsa yana falakin rana ruhinsa yana falakin rana saboda tsabar ilimin saboda tsabar technology saboda tsabar wannan ranar da hanyar tura sun kasa kusa ta duk gaba sai a yan wannan 2018 ne kowa ya suka suka soma shiga wannan abin da ya kewaye ta kamar munan duniya an za ka shigo cikin duniya ya ka kutso wannan kankara da wannan abu da ya rufe mu duk da baki ɗaya a ce ka kuto sararin sama wanda za ka to sai a ɗan waɗannan lokacin ne suka so mu ɗan shiga kusa da wannan wajen suke abu amma shi ko kujerar ce saboda ƙasaita shi ko shi ko malakin rana kujera annabi Idris ce alaihi salatu wassalam to wannan kenan kamar yadda karantar wata san ma uku ce kamar yadda Allah ya bashi mukamai uku Allah ya bashi annabta Allah ya bashi mulki Allah ya bashi hikima Allah ya ba shi annanta, Allah ya ba shi mulki, Allah ya ba shi hikima. Annabi Idris alaihi salatu wasallam Allah yana gaya mana a cikin Qur'ani wa rafa'nahu makanan aliya mun yi wannan karatu amma ba laifi in karatu ya zo an ce ko ka ji karatu sau dubu yana daga girma karatu ka ji shi kamar rannan ka ji ka fara ka fara jin sa to yana daga girman sa a cikin Qur'ani Allah ya ce wa rafa'nahu makanan aliya mun ɗauka shi mun ɗaukaka shi bigire maɗaukaki mun ɗauka shi bigire maɗaukaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ganshi a sama ta hudu yana sama ta hudu to kuma falakin rana kenan falakin rana kenan wannan kenan muƙami maɗaukaki da daraja maɗaukakiya abu biyu ne akwai daraja maɗaukakiya akwai wuri maɗaukaki to duk in ka je ɗaya to sai ka zama maɗaukaki in ka je wuri maɗaukaki yanzu mutum ya je maka ko ya je madina manzo Allah sabai na wurare ne maɗaukaka shi ma ya zama maɗaukaki ya zama alhaji sai sunansa ya canja ko kuma ka samu wata daraja ta mulki ko ta wani abu shi ma yanzu ka hau wani matsayi maɗaukaki sai ka zama maɗaukaki duk yanzu ɗaukaka ba taka ba ce ta jikinka in ma dai ta wuri da ka je ne maɗaukaki ka zama maɗaukaki in ma ta wani abu maɗaukaki da ka sani ne ka zama maɗaukaki in ma ta wani muƙami ne ka samu maɗaukaki ka zama maɗaukaki ma'ana kai dai da da za ka fito daga wannan wajen da baka je wannan wajen da baka zama maɗaukaki ba da baka samu wannan matsayin ba da baka zama maɗaukaki ba da baka samu wannan ilimin ba da baka zama maɗaukaki ba kaga akwai ɗaukaka ta wuri akwai ɗaukaka ta daraja duk ga baki da to annabi idris alaihi salatu wassalamu Allah ya haɗa ma biyun duka yana ɗaukaka ta wuri yana ɗaukaka ta matsayi yana ɗaukaka ta wuri yana falakin rana wanda wannan falakin rana ɗin nan shi ne falaki na tsakiya wanda falakai bakwai suke sama da shi da masu masanin ilimin wannan falakai falakai bakwai suke ƙasa da shi yana daga cikin falakai bakwai da suke sama da shi akwai falakin murri yana sama da shi falakin rana shi ne muhidin ya kita falakin ahmad sannan akwai falakin mushkari akwai falakin kiwanu shi ne zuhal akwai falakin manazilu shi ne falakin taurari ne tabbatattu a nan inda suke kaɗe da maganarsu sai akwai falakin atlasi ko kuma falakin burujai ko kuma falakin burujai shi ne suke cewa falaki kewayayye wato ikon Allah da su da suka san wannan ilimi duniyar nan ta mu baki daya da abin da muke cikin sa din nan dangane da wayannan falakai da kaza kaza kamar albasa muke albasa wata riga ta lullube wata riga ta lullube wata riga ta lullube wata haka je karshen ta ko kuwa kamar kwai muke kamar kwai muke ga wannan bawon nasa ga wannan leda ta ciki ga wannan fari da yake wai shi sannan ka je kwanduwar kamar ka zo duniyar mu wannan kenan to haka muke yanzu duniyar nan ta mu da aka ta fita za a abubuwa da suka ke falaki ka za ke wata falaki ka za ke wata falaki ka za ke wata falaki har falakul arshi na ƙarshe wanda ya ke waye ta duk gaba gabaki ɗaya da kursiyin ma gaba ɗaya tana cikin falakul arshi a kewaye da ita sama da ƙasan gaba ɗaya suna cikin falakul kursiyi duk gabaki ɗaya sannan kuma ka taho ka taho to yanzu falakul atlasi da na da na burjai sannan sai falakin kursiyu su kuma ya kewaye su sannan sai falakin al'arshi to shi ku al'arshi ar-rahmanu ala al'arshi istawa an kai in je wuri za ka je to nan ne ƙarshe in je wuri da na fata dalla makana qama qausain aw adna sallallahu alaihi wasallam to al'arshi kenan yanzu manzala sallallahu alaihi wasallama ya kore wa duk wani bawo da ya kewaye duniya duk wani bawo da ya kewaye kaun duk da baki daya sallallahu alaihi wasallam da aka sani manzo Allah ya fi karfin hankali ya fi karfin hankali sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan sai yanzu wannan saman falakin rana kenan sai kasanta ga bakwai mun fara kamar yanzu waɗannan dukwai dukwai bakwai da muka faɗa duk ya san abu ɗaya ne duka baki ɗaya ko dai na sarari ko dai na ɓoye in na sarari ne duhu ne in na sarari ne duhu ne duk duka baki ɗaya in na in na ɓoye ne haske ne don girmama ko ka ce na ɓoye duhu ne na sararin ne haske jiya da dai ka faɗa ka faɗi daidai duk yanzu wannan kaunu da muke kallon ta duhu ne amma haske ya haskaka ta Allahu nuru samawati wal ard muke kallon ta a wajen mu haske ne a wajen mu haske ne a kuma da za a dauke abin da ya haskaka sai mu ga duhu ne sai mu ga duhu ne in kuma muka koma albatin in muka koma albatin duk waɗannan abubuwa suna a ayaninta mahiyatinta suna nan a ilimin Allah tabaraka wa ta'ala annabi ya ce hijabu nur duk ne mu a wajen amma kuma kuma haske ne nan ne dan sa haske din duka baki da to idan muka sako kuma daga falakin rana bayan samansa ga waɗannan falakai idan muka sako daga sai mu haɗu da falakin zaharatu zahara sannan falakul katibu da suke ce masa urari sannan falakin wata falakul kamar sannan kuma kurratul asiri sannan wannan baƙar sama ɗin nan karanci da ya kewaye mu shi ne suke zama asiri karan ba asiri na sun ba kani asiri shi ne wannan karan da ya kewaye mu wanda kuma teku ne har yau kuma za mu zo falakin teku wannan karan da ya wuta ne wanda ya kewaye mu din nan kuma shi ne alam din nan na yanzu yanzu da akwai alam na mala'ika akwai alam na aljanu akwai na kowa suna tare da mu amma idan bai sai ya gan su ba saboda alamul amr ne alamul amr ne alamul asiri ne duka baki da kuma galibin iliman nan shine yanzu wannan karatu da muka yi jiya kasarabin biki atin ya saba huzzam anu ma hatta idza da'a lam yajidu shay'an wa wajada Allah inda fa wafahu hisaba abu ne kawalwalniya abu ne akwai babu ga shi yana shiga ma abu da za ka amma da za ka iya ilimi ka je masar ka same shi kuma sai ka sanar da ubangiji kuma ya cika ma irgenka ya cika ma hisabinka zancen na lahira ko lada ko zunubi duk an gama da wani yanzu kuma ilimin technology da yake ciki ilimin abu yanzu sai ka tarar da kuma ubangiji da sai ya cika amani dukkan galibin waɗannan ilimai da waɗannan abu za a ga calculating ne duka mathematics ne za calculating ne za a gani to kuma a cikin sa Allah zai cika musu wannan kirgen nasu abu ya bayyana yanzu ba za a iya yin wannan makamin tsare dangi da ake cewa ba ba za a iya yin wannan su nukiliya din ba ba za a iya yin su wannan makamin ƙare dangi ɗin ga baki ɗaya sai ka sauka daga ƙwayar zarra ƙwayar zarra shine abin da idanka ba zai iya gani ba ko ƙwayar zarra shine ƴaƴan rana wanda in kana cikin ɗaki za ka gani wannan shine zarra ƙwayar zarra ko kuma abin da idanka ba zai iya gani ba amma kuma ba za ka iya wannan ilimin kimiyya ɗin nan ba za ka iya wannan nukiliya ba za ka iya kaza kaza ba sai ka sauka daga ƙwayar zarra din nan ka raba ƙwayar zarra din nan wajen biliyan casa'in ƙwayar zarra ce ba a yi ga kana wajen biliyan casa'in sannan ka iya gano wani abu kuma a ciki kawalwalli ya ka shiga ko ba kawalwalli ya ka shiga ba yanzu ka shiga saramu biki azu amma ko duk da aka fa wajen Allah fa fa fa fa sai ka sami qada'ullah sai ka sami ikon Allah sai ya cika ma lissafinka sai lissafinka ya cika yanzu yanzu sai nukiliya ya faru yanzu yanzu abin da yanzu aka zo sai ya halaka duniya gaba daya ko ya halaka duniya to ikon Allah Allah bi ya faɗi wannan duk suka tabbatar cewa Qur'ani daga Allah yake Allah tabaraka wa ta'ala da ya faɗi zarra ba sai ce wala adna min zalika wala wala akthar wala asgar ko mafi karancin ma ƙwayar zarra yanzu akwai abin da ya fi ƙwayar zarra karanci sai ga ilimi ya zo ma'ai a kasa ta ma wajen nawa yanzu astronomy din ko menene bam da ake zanen sai ka kasa asar din wajen sau kaza dinga baki da to wannan kenan wannan kenan to yanzu ka shiga falakil asiri falakil asiri din nan ka shiga falakin sarabu sarabu ne yanzu akwai waɗansu abubuwa da yanzu nefa din nan ko karan ɗinta ko menene ɗinta din nan in ba akwai mita da irin gilasin da sai ka sa ne sannan za ka ga wannan sarabu ɗinta ɗin da yake yawo amma haka za ka ga komai ba da idanka akwai abin da sai ka sa gilas dinta akwai mitan da za ta nuna sai ka sa gilas kaza sannan za ka ga nau'in na kaza kuma sai ka ga ilimi ne kana fitar da abubuwa duk daga daga bakin sa mun gode Allah Allah biya yanzu falaki da asiri yanzu in ka shige idan ka shige falakil qamar to yanzu kuma wannan wajen za ka zo suna kama infirari duk ya yau da sarabu din ne duk gaba baki daya yanzu za a ga an noma kana magana kwamfuta tana wani irin matsakale da wannan abin da kake magana da jan da ko sai dai shi ya canza koran a sama da kaza karatu ne mai yawa kamun fita da to wannan falakin sannan daga falakin asiri dinnan kuma sai ka zo kewayen iska kawai kewayen hawa wannan iska ko sarari kewayen sarari din nan yanzu a ga gaskiya ne wannan yanzu a ga idan kuka shiga jirgi jirgi ya sama sama za a ga ya wuce waɗannan gidagizai da hadirai din nan kuma ya shiga wata hamada ta daban sai dai duk gaba ɗaya ma ku rurrufe tagogi an shiga wata hamada ta daban to wanda ita ma sama da ita hamada ce sama da ita hamada saboda kana ƙara sama kauni yana ƙara budewa duk yanzu ɗan wannan ƙwallo da muke ciki ɗan wannan ƙwanduwar duniya da muke ciki ko ɗaya ne a cikin sararin Allah a cikin mulkin Allah ta kana ƙara sama yana ƙara budewa kana haka fita ma waje to kuma haka tafi ka tafi ka tafi ka haka dai malakin al'arshi da alam da Allah ne وما يعلم جنود ربك إلا هو yanzu ka zo kewayen wannan sarari din nan sannan in ka ɗauko ka yanzu ka kawo duniyar mu kenan sannan kuma ka zo kewayen ruwa kewayen ruwa ya kamar ruwa ya kewaye duniya duk gaba ke wannan kala wannan da ya ka kutso shi kuma za ka iya shigowa sannan kuma ka zo kan wannan ƙasa tamu yanzu duk waɗannan tekuna su suka kewaye duniya kuma kewayensu sannan ta zo kan wannan ƙasa tamu to yanzu bakwai kenan saman idrisu falakai bakwai ƙasansa falakai bakwai duk baki ɗaya kila wannan shine samman bakwai ɗin da ƙasan bakwai ɗin da duk maganganun da ake to shi kuma falaki rana da yake in ka haɗa da shi falaki goma sha biyar kenan amma duk waɗannan hukuncinsu da shirinsu da kewaya su kamar nan falakin da idrisa nan ne su da suke kewayawa wa kullum fi falakin ya su to don haka tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka ya mun ajiye shi a waje wa rafa'ana hu makanan aliyya to wannan kenan sannan annabi idris alaihi salatu wassalam duk ilimin da za a yi magana sai kaga an in ka tafi ka tafi malam wani ka tsallake ka za ka je annabi ka za ka zo su arab tsani ka zo su iskandar din ka zo su suleiman alaisa ka zo su dawuda ka zo su sai ka je ka tara iblis ne kuma nan ne makura sai su to daga iblis kuma yake ko kuwa ilimin babilawa din ko ilimin misrawa din ko kuwa ilimin greece din ko kuwa sai ka tafi dai sai ga dai iblis ne alaihi salatu wassalam a farkonsa to rafa ana makanan aliya wannan kirari ne na ilimi kirari ne na daraja kirari ne na kaza yana daga abin da Allah ya wa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama kirari da shi wa antumul a'launa ku ne madaukaka ku ne madaukaka ma'ana saboda sun hada ilimi su kuma Allah ya ba su ilimi sai suka ɗaukaka su kuma da ɗaukaka ta dara ta matsayi ta matsayi duk gaba gida wa antum wallahu ma'akum Allah yana tare da ku kan mu zaci shi ma saboda yana tare da mu ya samu matsayi ne ko na makani ko na makana duk gaba gida a sabbi shi wa rabbika la'ali Allah shi ne mafi ɗaukaka saboda Allah tabaraka daukaka sa daukaka ce zatiya ba dan ya hau wani matsayi ko ya ya hau wani daraja ba a'a in zatiya abu ne na zatin sa tabaraka wa ta'ala da tafi isma rabbika Allah shine al'ala wanda shi daukakar sa zatiya ce yana daga cikin sunansa al'aliyu madaukaki tabaraka wa ta'ala da maganganu da yawa shine madaukaki amma kuma saboda iya hankalinmu Allah tabaraka wa ta'ala ya iya fahimtar da wannan shine gaskiya wannan shine bali wannan shine tsarkake Allah da za mu yi ko mun fahimta ko mun fahimta ba kaza kaza a ko muna son na shafawa mu ji ɗaukakarsa ta shafawa ta sani to arrahmanu alal arshi istawa arrahman ya da yake akan arshi waye ya sana ko na bijiran ma waye ya kai shi bare shi alal arshi ke kujerarsa tabaraka wa ta'ala in na matsayin ne in na darajar da kullu shay'in halikun illa wajhahu komai ya ƙare sai zatinsa duk girma ya dawo duk komai ya dawo kaga nan duk gaba kiɗa bare ubangiji tabaraka wa ta'ala duk ya mutu haka shi girmansa zafi ne na zatinsa to komai kuma ya samu girma ko na bigira ko na matsayin ya samu ne daga Allah ya samu ne na Allah tabaraka wa ta'ala imma dai arifi ya shafi a hadaran Allah tabaraka wa ta'ala to yanzu ya samu ma'iya yanzu ya samu daraja yanzu ya samu wadda ba kamanta saboda Allah shine al'aliyu maɗaukaki gaba kiɗa in ma ya san wani kaunu ya san halittar Allah ya san kudura Allah ya san irin wayannan ilimi kaza kaza har yau da ya samu girma inda ya samu na Allah tabaraka wa ta'ala to yanzu Idris alayhi salatu wassalam Allah tabaraka wa ta'ala ya hada mara wannan dan haka duk wayannan yanzu ilimai da ake magana kamar yadda muka kawo za ga asalinsu na Idris ne alayhi salatu wassalam Allah ya bashi annabta, Allah ya bashi mulki, Allah ya bashi hikima. Don haka, duk ilimin fede halitta din nan, wannan bizis da kowanne ilimin sanin halitta, fede halitta din nan taurari ko bai dai ka dunkule dai shi ake danganawa. Shi ake danganawa alaihi salatu wassalamu. Don haka ya reraye iliman a cikin maganganunsa guda bakwai wanda su ma tura suna cewa wannan shine asalin ilimi duk da baki daya maganar hankali hankali babba wanda ya zama fu'ad ya zama lubu kuma kowane hankali din ko za a ga ko shari'a za a ga ta ce sai da hankali amma wanda ba shi da hankali takalifi ya faɗi a kansa to magana hankali cewa hankali din nan shi ne kaɗai gaskiya shi ne kaɗai abin da za a iya tabbatar da shi ɗaya kenan sai kuma magana tanazuri duk wani abu da ka gani samamme yana da alaƙa da ɗaya ɗan uwan nasa ba haka barkatai ake ba da duk wani abu da gani da alaka me ye ma'anar wannan dan abin da zamu iya sani duk abin da ka gani a gida duk abin da ka gani yana da alaka da yan gida kuma yana da alaka da gidan da za a cire shi gidan da zama ba zai zaunu ba misali me ma'anar banɗaki me amfanin banɗaki wannan waje mai wari wannan waje kazanta amma an yi sa a cire shi mana kicin zai faru in aka cire banɗaki an taɓa gayyatar ku wani waje da abinci ga kaji ga ma wai ba ban ɗaki to wallahi ba za mu ci ba yanzu da kamar kun ce kan mu da yanzu mun ci wannan to ina za mu je mu zubar da shi ba aka ce kwata a ce a to kan ma ba za mu ci ba azumi za to za mu kaga yanzu aka ce ba ban ɗaki a gida ma'ana an ce ba kicin kenan ashe yanzu da kicin da ban ɗaki suna da alaƙa da kicin da banɗaki suna da alaƙa. Mu da Allah ya aiko mu don bauta, mu da za mu bauta, ne masallaci kawai. Ne ma'anar kasuwa. yanzu ba je kasuwa an samu kuɗin da za a jira Allah a ga shiga masallaci ai sallah ana ce masallaci da kasuwa suna da alaka mu da Allah ya kamu dan addini mu da Allah ya kamu dan ibada mu me za a ce wani sai an yi siyasa gwamnati kaza kai da Allah addini kawai idan ba daula addini zai iya tsayawa ku da kanku za ku kashe kanku da kanku a warga za ka fita ma addinin ma ba zai yi ba kaga ashe addini wa daula kamar yadda suke faɗa almasjid wa suku kamar yadda suke faɗa masallaci da kasuwa kicin da ban ɗaki kicin da mala ne ban ɗaki da lalala a su biyun nan to komai ka gani komai ka gani a kaunu ba a shuwa'iyan ba abin da aka ba abin da za a ce ba shi da amfani komai yana da amfani kuma amfanin wannan shi haɗe yake da wancan amfanin wancan haɗe sai kaunin ta zauna amfanin banɗaki haɗe yake da amfanin kicin amfanin kicin haɗe yake da amfanin ɗakin kwana amfanin ɗakin kwana haɗe yake da falo na zama falo na zama haɗe yake da ɗakin baki ɗakin baki haɗe yake da tsoro ko tsakar gida ko inda za a yi wanki ko inda za duk wa'annan ko ne ya gashi daban-daban ne amma su suka haɗu suka zama gida. su suka haɗu da ba ɗaya shi da nan sai a ce to dai gida dai bai cika ba duk ga baki da to ma'ana komai na kaunu a haɗe yake a tsare yake ba wani abu da Allah ta baraka wa ta'ala ya yi shi shara a shuwa'iyyar kawai ba shi da amfani a'a akwai hikimarsa sai dai ka kasa gani na biyu kenan sannan itizazu cewa komai na kaunu motsi yake komai na kaunu motsi yake tafiya yake aiki yake ma'ana shi ne tasbihi yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi mun koma addini mun koma malamin tasbihi kenan ba wai ya ce subhanallah walhamdulillah ba wannan irin naka tasbihi kenan tasbihi kuma na halinsa abin da yake yi haka ne tasbihin nasa duk gaba gida komai motsi yake ba wani abu da yake zaune sai dai saboda tsabar gudunsa saboda tsabar tasbihinsa saba da yake wannan linkansa da yake sai ya gan shi kamar a zaune yake ce saboda yanzu komai gudun jirgi da gudunsa na ciki kuma ya gan shi kamar a zaune yake cin bai motsi shi sheka gudun yake amma kamar a tsaye yake to shi ma wani komai a cikin tabi'a yake wa kullum fi falakin yasbahu kuma yana daga kuduran Allah tabaraka wa ta'ala rana ba za su wata karo da wata ba kaza ba zai yi karo da kaza ba kaza ba zai yi karo da kaza ba sai dai tauraron da ya mutu ko ya karo sai ya kwado saboda kutsowa cikin duniya da ya yi ya zama wuta ya zama abu ya zo ya saki wani abu wannan tsawa da ake cewa da kaza wannan kam akwai shi ba dan ma kudura Allah Allah ya yi kwandon shara a can sama ba tauraron gudanar shi yake zuɗe su da duniya ba ta iya zama ba da duniya ba ta iya zama ba to wannan kenan sai kuma izduwajiyatul qutubiyya komai yana da kishiyarsa opposite ɗinsa shi ma abinda suke gaba da gaba da shi ya so ya kama da wancan da muka faɗa kaga yanzu kicin yana muƙabala da banɗaki amma kuma ta hukunci tawaye sai ga kishiyar juna ne kishiyar wannan ƙanshi ne a ciki wannan abinci ne a ciki wannan da wancan wari ne a ciki wancan amma in kalmar duk hanyar ɗaya abin da ka ci a kicin din nan ne bayan jikinka ya gama ɗaukan wanda zai amfani da shi zai ka zai ka zubar da wanda zai cuce ka a can in ka fi cin mai daɗi ka fi haɗa su salati da waye da suka ji a kicin ina ya fi wari kuma a can akan wanda ya zai ɗan watsa garin rogo da kaza a nan a kicin din nan can ba ka ji komai ba duka baki ɗaya to wannan kenan ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين كما تو تو wannan kenan sai tanagumi komai a haɗa yake tafiya ɗaya suke yi idan ka lalata ɗaya sai ɗaya ya la sai abin ya watse duk gaba ɗaya sai abin ya ya watse komai hikimarsa hikimar Allah ce za a gani akwai dalilinsa har yau da yana haɗa da wa'ancan amma su malaman abinci sun san bambanci a tsakaninsa to sai sabadi da natija komai akwai sababi akwai natija duk in ka ga sababi akwai natija za ta kai duk in ka ga natija yadda aka biyo sababi wato ikon Allah duk wa'azi ya kare a nan duk wa'azi ya kare a nan duk sababin da ka kama ka yi imani zai kai ka natija wanda daga ya kai natija ka yi imani sai da ya biyo sababi za ta abu in ka kama alheri ka kama zikiri ka kama fikiri ya suna Allah ya mu kudan wa alaji wai tafakkaruna dole za ka je natijar rabbana ma khalaqata hadha batila a'udhu billahi in ka kama kishiyan wannan rashin zikiri rashin zikiri to dole za ta kai ka natijar rakana ba wanda ya taɓa shuka dawa ya zo ya yanki alkama ba wanda ya taɓa shuka alkama ya zo ya yanki gero ba wanda ya in dai ka shuka gero to in dai damuna ta yi ya gama ya komai za ka zo da dukkan kayan girbi da kayan ɗaura dami da kayan waye duka baki ɗaya za ka zo da abun bugun shinkafa da abun zuba shinkafa a ciki ba natija don haka karatu ne kuma wannan wa'azi ya isa a ciki ya isa a ciki to wannan wannan ke wannan wannan kenan sai kuma jinsai ne jinsi biyu nau'i biyu komai mace ne da namiji komai jinsin mace ne da jinsin namiji to amma ba ikon Allah mace nan fa kuma a cikin namiji nan aka tsage ta ma'ana dai namijin ne kawai sai dai kuma da wani hukunci duk da baki da aura ba sai kansa duk da baki da haka ba zai taba nutsuwa ba ba zai taba cika ba zai taba cika ba sai ya taro ragowar jikin nan nasa ya zuwa jikinsa gaba daya sannan ya zama guda an bai zama haka ba rabi ne duk da baki da wannan duk karantar wata su ga dai ba ta sabawa yana daga cikin abu sannan kuma zancen ilimin kimiyya ɗin nan da kuma na likitanci jide ilimi ɗin amma kuma yana da ɓangarorin nan guda biyu da haɗa kaza da kaza ya haifar da kaza ko haɗa kaza da kaza kaza ya cika da komai ko haɗa kaza da kaza don a halicci kaza ko ku abu ne ga shi ya za a yi a warware shi kuma ya zama ba shi da wannan tasiri a warware hydrogen ɗinsa a warware kaza ɗinsa jiya ta zama ta da tasiri duk da baki amma kai ka warware ka ce za ka sha har zuwa akwai da ko baki ya sun tafi jiya in ce gaskan shi ke na tsaron kunu duk da baki da ruwa ɗin nan in ka dube shi a zafin sai ga wuta ne saboda hydrogen ne da kazzale kaza ne ga wuta ne a kuma ya za a yanzu ya ba da ruwa na sha ya ba da kaza ya bada kaza ko kuwa ya za a yi cuta kaza a yi maganinta da cuta kaza wannan ilimin likitanci duk gaba gida to duk yana daga cikin ilimin kimiyya duk gaba gida ko ko ya za a yi abin da yanzu in an ɗigawa kaza sai ya narke in an ɗigawa abu kaza sai ya narke in an ɗigawa wannan ilimi ya kai har in kai suna faɗan abin da suka tsera ko suka harkaro wanda hankali ya fi ƙarfin hankali da haka hankalin duniya ya tashi akan wannan ya kuwa da yake faruwa a ƙasashen turai saboda inda zai je ba kyau in dai ba su tsoron kansu da kansu ba sun ji tsoron sharrinsu da sharrinsu sun kame hannunsu da kansu saboda kowa yana nan da mugunta a koye kowa ya aikata mugunta din nan duniya ma ya taka su zaunuwa saboda duk ilimin su ya kai sun yi irin waɗannan abubuwa duk gaba kida ilimi alheri ne in ya zo wajen mai alheri sharri ne kuma in ya zo wajen mai sharri duk sharri ne wajen yanzu likita mutumin kirki ne bawan Allah ne abun so ne ku yi hakuri likitoci karatu abun likita kuma abun tsoro ne ya san fauzin ya san ma ya san abin da za ka warke yanzu yanzu abin da za ka rayu yanzu yanzu ya san abin da za ka mutu yanzu yanzu kuma to in ka addana Allah in ka addana Allah da kaza yanzu yanzu yanzu yanzu zai miƙar da kai ka tashi in ka haɗu da rikici kuma in sha Allah mai zai zai ƙara taka ka tafi wannan ubangijin ka duk ga baki da to haka ma duk waɗannan malaman kimiyya din da kaza kaza sun san to ai har yanzu duk galibin waɗannan cutuna da suka fito sai ake sun fito daga wajen awo na na tana ko sun fito daga wajen kaza to illa da kure abin ya fi ƙarfin hannunsu kila kuma da muguntar karya tattalin arzikai na kaza saboda sai da aka yi duniya ko fitowa ba a yi sai da ta arzikin duniya ya durkushe a irin wannan abu da muka gani wannan abu ba dan ya faru a zamanin ba in an kwan dubu ana gaya wani ba za mu yarda ba a ce duniya za ta iya tsayawa cik wata rana a ce kowa ba zai fito ba kowa yana koya a cikin gida kuma duniya tabba wai wai gari kaza gari kaza gari kaza ba duk masana'antu su tsaya komai ya tsaya duk motoci duk kaza komai ya tsaya babban laifi ka fito masallaci ka ce za ka yi sallah in aka yi kurkuku da kai dinga baki da kaga wannan ba ne ya faru a zamanin mu ba sannan mutum zai san mutum ya ji tsoron mu ji tsoron Allah dinga baki da Allah komai yana iya faruwa abin da mutum zai iya kaza ba to wannan duk na cikar zahiri kenan haka kuma shi ya karantar da ilimi cikar ba'ini duk gaba kida tun daga yanda jiki zai cika har yanda rai zai cika har yanda rai zai cika cikar jiki da halittar jiki da waye da kaza da sinadaran nan guda hudu ruwa turbaya wuta iska iska abin da ya kawo wuta iska ce da bushewa ke ƙasa, ke ƙasa ce da iska to yanzu abu busasshe kuma iska ka taso to da abin nan ya da bushiyar nan ta gogi yan wata sai wuta ta kunnu ko ko da dutse ya gogi dutsen sai wuta ta kunnu ko ko da waɗannan su suke kawo wuta duka baki da abin da ya kawo turbaya aika da bushewa din ma sai su haifar da turbaya kuma ga ɗaita ga bushewa din ma sai su abin da yake kawo ruwa shi kuma ɗaita da sanyi shi kuma yanzu sai su narke su zama ruwa duk gaba gida abin da yake kawo iska din kuma kaza zafi da ɗaita da za su yi yanzu kuma su kuma su busa su zama kuma su kuma iska to duk yadda suka san waɗannan abubuwa da ma'adinai da yadda za a aikata su da duk da likitancin da ƙere-ƙeren duk waɗannan suna daga cikin abin auna su yanzu da kaje wajen likita baka da lafiya sai ya sama wannan taurimeter ake ta wannan abu a baki wanda zai ako a hammata kanan wanda zai auna zafin jikinka ko aitar jikinka ko kaza din jikinka harara da ya busa da kaza din wani abin ba za ka yanzu mace da ta hauke a cikin gani ta hanya ce kai ba in ga zuwa ga hanya cewa a su ko kuma su ma su san ma'ana yanzu a yi ta abin da kuma za ta dawo kaga ma'ana ta fara ta bushe kenan a wai ta hanya ce ɗaita kenan ba kuma wai taɓa ka ji sanyi ko kaza amma ta ɗanyance a jikinta. To, da duk waɗannan abubuwa da suka in kuma na baɗinin ne abin da zai kai hadaran Allah tun daga nafsul lawama nafsul amara nafsu kaza nafsu kaza ammul ama azzakiya arraziya almarziya har ta shiga ta zama arifa ta duk wayannan abubuwa dai yana daga cikin ilimin Idris alaihi salatu wassalam ilimi ne na annabta ilimi ne na Allah ilimi ne na abu daga nan ilimin misrawa dan ya zauna a misra shine asalin ilimin misra shine asalin tauhidin misra shine asalin kaza a tauhidi suke na Allah a kadaita Allah suke a ilimi suke sai dai daga baya a takuda tauhidin da waɗansu abubuwa amma lafiya kalau an ce wannan irin kibiya wannan irin basulla da suke wannan gini da za a gan shi gashi na kofa white house gashi na abu dogon gini na ana suna ce ma basulla firami ko mene suna cewa basulla dai wannan abu da suke ba kuma wannan dalai ga ɗin nan ba yana nuna kaɗaitakar Allah yana nuna ɗayantakar Allah da kaɗaitakar Allah tabaraka wa ta'ala to shi ne ilimin misra ga baki dai wannan ilimin nasu har yau duk takanolajin da aka kai har yau an kafa sanin wannan ilimi da yake misra me suka iya sawa a tenti fentinsu wani fentin yau shekara dubu hudu wani fentin shekara dubu biyar sanyi da tsari da ruwa da ƙarƙashin ƙasa da saman ƙasa bai iya goge shi ba ga shi nan kamar yanzu aka yi a yanzu da an yi fenti shekara biyu shekara uku dole sai an canja kuma komai ta kan wannan sa to wai su me suka sa a ciki me suka sa wa gawawwakin su dinnan wannan irin sinadari ne wanda in sun shafa gawa sai ta shekara dubu uku shekara dubu hudu da kaza kaza ba ta lalace ba jikin ta sai dai ake kaka da amma ba ta lalace komai amma in wannan abu wanda bai kaman su kuda din nan ne wanda ake shafa wa gawa in gaza kaza komai shafa mata dai da kai da tayi dan wani su kwanaki ne ta lalace ko su ne suka samu ne wannan abu ayo ba a sani ba ayo ba a sani ba wai ne suka yi kaza abubuwa dai ga shi nan na ilimin su wanda har yau bincike ake technology ci gaba yake amma har yau an kasa sanin komai duk wani abu da aka kera shi a wannan zamani helicopter ne ko wannan jiragen ya sai tura wannan sun yi wani makami da komai sai zo su ga hotonsa a jikin ginin fir'awan nan kuma ya huce shekara dubu hudu aka yi wannan hoton wajen ma suna da waɗannan abubuwa ko fa to maganganu ne ga suna in suna da Idris alaihi salam kila suna da mutanen saman sun zo sun karantar da su da kaza maganganu ne wani abu ma haka shi kamar tatsuniya irin su ku ba mu kwakwalwa ma irin ta mu bai dace ma a yi mata ba kar a shiga amma wai dai dan mu san ma farradna fil kitabi min shay kan mu zo mu ta rigingimu da abubuwan da ga sunan muna karantawa amma ba mu sani ba kuma abubuwan da annabta ne su ma asalinsu annabta ne asalinsu walittaka ne fahimta annabta ne yanzu sai ga sai na ali ya fi fahimtar me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hada me ma'anar abu saboda da ka zo ka tambayi sai ya gaya ma ka saka kashe kashen su ma kafin ya ma bayani sai ta sun kasu goma dan ma kai ya je ba bayani da ke a cikin bayani ya iya fahimta su a dan da zan kar yana game da abu wai me hukunci ce ya kasu goma ko ya kasu biyar kaza ne da kaza ne kuma shi wancan kaza ne shi wancan haka wannan ya fi ban mamaki ma sai an gaya ma kashe kashen su ma sannan a gaya ma su to sannan za ka san mutumin nan a shi ya san kaza sai na Umar radiyallahu ta'ala ne ke ka Allah ya ban da lokacin da ba baban Hassan akan kasa ka Allah ya ban lokacin da ba sai na Allah dan abu zai rikici zai faru dan rikici zai faru sai sai ga wada kowa ya ma shaida da walitta da mu ahlu sunnati da yan uwan namu duka baki da kowa ya ma cewa wali ne kaga ma'ana wanda yake fahimtar abin da annaba suka zo da shi wali da zo da hukunci daban sai dai zo da fahimta duk da baki da to wannan kenan haka ilimin babilawa din ilimin iraki din har ka tsallake dujulat din ka tsallake ruwa din har ka tafi ilimin su asfahanin zuwa iran a yanzu har ka tsallake suka tafi ilimin gabas din gabaki ɗaya su canan suwaye duk gabaki ɗaya duk dai ilimin sa ne duk daga wajen sa ne saboda aslan ma daga nan yake aslan ma saboda adamu anan ya sauka adamu ya sauka a silindeba silindeba yanzu ita ce sri lanka dutsen da ya sauka yana nan da hoton kafarsa da komai kafarsa ta lotsa a cikin dutsen in yadda mukamin ibrahim take kamu wajen bakwai kafar kamu wajen bakwai na dogon mutum mita wajen bakwai sannan fadinta kuma kamu wajen uku duk gaba gida kafa adamu alaihi salam saboda shi kuma kamu sittin ne a sama sabai su ya rasulullah Allah ya dora ma hajji yayi hajji wajen arba'in sabai da ya rasulullah me yake hawa yake me zai iya daukan adamu da kafar ce suke tahowa alaihi salatu wassalam tun daga Sri Lanka zuwa hajji da haka ikon Allah har yau sun fi kowa yawa a cikin masu zuwa hajji sun fi kowa yawa a cikin masu to da haka ƴaƴansa ma daga wannan wajen suka tuntsuro duk gabaki ɗaya har suka game duniya har suka game duniya gabaki ɗaya to haka ilimin babilawa din duk gabaki Allah ne ya mana magana ta a cikin ƙwarar ma unzila alal makanai bi babila haruta wa maru duk gabaki ɗaya to haka ilimin turai din greek da wannan su arasto din su arastalis da ake cewa da mutanen to haka duk ilimin nasu wanda su ma su ne falasifawa su ne kan ilimin duka ba ɗaya daga ilimin Idris ne alaihi salatu wassalam to har zo mu ma kuma falasifawan musulmi da ake cewa Arabi ibn Rushd ibn Baja Abul Hasan al-Amiri ibn Sina ibn Tufail ibn Haytham Abu Hamid al-Ghazali Sufi ibn Khaldun Abu al-Hayyan al-Tawhidi ibn Arabi Hasimi Kawarizmi ibn Hazm sakarat da kuma nasu sakarat a rasali su din abin da suke cewa da su fulato din da baki da su a rasali da su kula wani ma sun tafi annaba ne su ma wani sun tafi haka to har ilimin nasu su ma falsafar tasu wajen kashi wajen bakwai misaliya waƙi'iya wabi'iya mantiƙiya barjamaniya islamiyya da wa'i gashi nan don haka وما أوتيت من العلم إلا قليلا وقل رب زدني علما سنيدي الله قال من علمي قال من علمي علمينا ko ɗan namu ku suku ba mun duka ilimi na nan a kwance ko fiƙihu yanzu ka duba ilimi na nan a kwance ɗan wani jebe za ga ana tarjima a kansa an bar kaza haka in sauran iliman ka shiga duk gaba gida to bare ka zo fagen zuciya kuma bare ka zo bare ka zo fagen rai kuma bare ka zo hadaran Allah kuma ilimin mutane fetal duk gabaki ɗaya idan ka ga malamai shugaban malamai gabaki ɗaya wanda ya kera malamai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasu Allah ya ce masa ya ce wa qurrabi zidni ilma duk da malamai na Allah sun tafi cewa ba wai wannan na zahiri ake nufi wannan na zahiri manzo Allah ya kure shi gaba ɗaya Allah ya sanar da shi komai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da ilimin na farko ilimin Idris nan gabaki ɗaya na shanye shi da ilimin na ƙarshe duk wanda kamar da kuma har tashin kiyama manzo Allah wa zadani Allah ya ƙara min ji annabi kuma da yafi na ƙarfin na farko ko yafi ƙarfin na ƙarshe din nan duk gabaki ɗaya to yanzu ya nemi ƙari akan me ya nemi ƙari akan ilimin hadaran Allah Allah kuma ba shi da iyaka wannan kudura Allah ce ya rasanta amma ilimin hadaran Allah Allah tabaraka wata'ala ba shi da iyaka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah rabbi zidni ilma to ina kuma wani duk gabaki da kowa kan hanyar da ya dauka ilimi ne kuma sunansa malami a wannan hanya sunansa jahili a wata hanyar da bai sani ba jahilci ba wani aibi ba ne in kana da wani ilimin kowa malami ne a ɓangarensa jahili ne a abin da bai sani ba kowa malami ne a wannan ɓangaren jahili ne a wancan ɓangaren malami ne a wancan ɓangaren jahili ne a wancan ɓangaren me jahili da za a samu wanda kwata-kwata tun da ya fito daga cikin kwadin nan bai san abin da ake a kofar gida ba ba ummi da za a ce wanda tun da ya fito daga cikin uwarsa ɗakin nan uwan nan da ya take san da shi ɗan iya ilimi da shi ya ɗakin uwa a shana fitila kaza kaza a baki da ko kofar gida wannan shine jahili kwata-kwata kuma ya zauna a haka har ya mutu bai ƙara ba amma da ya fito ya san ilimin kaza bai san ilimin kaza ba ya san ilimin kaza malami ne kaza kaza ko ɗan duniya da gashi nan za ga a wannan course din mutum ya zama farfesa a wannan bangare bai zama a kuma suke kalla ne ka yi tashe a wani bangaren ilimi ikon Allah kuma a ce ka yi tashe a wani bangare Allah yana yi haka amma dai kalla ne in kai tashi a bangare kaza a ga to kai na kazan nan ne kawai ko dai kana taɓa ɓangarori za a ga dai karambani ne ba kai tashi a kansu ba kamar yadda kai tashi a wannan ɓangare na fito da za a gane ma hikima Allah kai yanzu ɗan wannan ɓangaren ne a ciki za ka yi ta tafiya ka gode wa Allah a ciki kuma shi ne naka sai na ya ce kowa abin da ya ƙware a kai shi ne nasa kowa abin da ya ƙware a kai shi ne nasa mun gode Allah wannan irin abu shi ya dawo malamai duka za ka gana Allah dai gaba ba sa faɗa da ilimai ba sa gaba da masu ilimai abin da suka faɗa saboda sun san daga Allah ne da komai amma kuma ba sa faɗa in turawan sun ce aya kaza ko abu kaza abu aya kaza ta ƙur'ani shi take nufi zata yi ba komai amma dai ƙur'ani ya zo ya sanar da mu Allah ya so ya zama sanar da mu shari'ar Allah da kaza to wannan shine asali amma littafi ne mai adalci littafi ne mai fadi ma farradna fil kitabi min shay'in ba mu ban komai ba sai yana cikin Qur'ani kila na ilimin addini ila kuma komai din nan to kuma wannan shi ya fi shin Fara Allah ya ce ma minna ma farradna ma farradna fil kitabi min dinnan yawwa wa ya kaluku ma la ta'lamu wannan mun jaya tafka Allah ce gabaki daya duk duk gabaki daya ba wani abu da za a ce ba shi ko ba shi a ci to don haka su malamai idan suka ga abu sai su ce sun imani da Allah ya daga cikin malaman sufaye ikon Allah Allah ya fi ba su wannan abu ba wai dan ko mu sufaye bane saboda su Allah ya haɗa musu zahiri da baɗi sun san zahiri da ba sun san duk abin da za a faɗa duk abin da za kudura Allah ce kudura Allah ce to ikon Allah ke da da turawan nan za su san me kudura kuma fa da a rage ganin gashi na yanzu suna karɓar musulunci suna zuwa su imanin irin na namun duk da baki ɗaya to sai ka ga abun haske ya ƙaru a kan haske nurin ala nurin suna maganganu mai ban mamaki yanzu wata almajira imam hassan da da ta yi ta yi tarbiyya ta yi ko wani musulma ce kaza aka yi wani zaɓe zamanin ko kilishi ne ko zamanin obama a can da ta yi nata lanta kafin su zuwa mai kan da zai fito ya yi bayani a gaban jama'a zan yi kaza zan yi kaza da dai na ta magana aka yi mata abin duk gaba da ita tafi aka tambayi yan tambayar labarai saboda me aka ce saboda abin da ta faɗa ma haroma ne kada ya ishe ya faɗi wannan abu maganganun da ta faɗa ma haroma kada ya ishe ya faɗi wannan abu amma wai ita ma ta sani kuma da muna ganin ta musulunta ta lalace to da da haka ita ta ce to yanzu in ka duba mai tafsiri galibin shahunan mu suna horon masu tafsiri zama suna da wannan littafi na sharifi sharifin gumari shi ne al'iktira'atul asaliya lima akbara bihi sayyidul bariya lima akbara bihi sayyidul bariya kage kage kere kere na zamani wannan kere kere wannan abubuwa da ake ganowa iktishafat wannan na zamani da ake ganowa wanda kuma duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ayoyin Qur'ani waɗansu dinnan suke nunawa dinnan suke nunawa to yanzu idan mu yana duba wannan littafin mun gode Allah akwai tafsirin shekarar da kusan mun duba abubuwa da yawa a cikinsa sai littafai da yawa ga baina din wal ilm baina din wal ilm wannan littafin baina din wal ilm tsakanin addini da ilimi ya kawo abubuwa da yawa da in mutum ya san shi insha Allah zai zama ya ya dai dan fahimci wa'ansu abubuwa ba zai zama a kan hikima da shi ko abin ya dame shi kaza ba duk daga Allah ne tabaraka wa ta'ala sai kabiya irin a kan wannan din ne 1959 America ta harba kumbo Apollo ta harba kumbo Apollo 1959 America ta kumbo Apollo 11 wanda duniya ta yi wa waka hamu ta da yi ma waka aka nuno ga sun je duniya wata ga farkon shaidar takalmin wani ɗan America da ya taka ga tuta da aka ba ga asiri bal ɗin golf wannan bal da ake ɗan buga ta da ɗan shiga rami da abu suka zo da duwar wasu da kayayyakin wanda wannan shi ya jawo wa duniya duk wannan technology da muke yanzu da waɗannan wayoyi da muke amfani da su yanzu da waɗannan da a sunan su ma turar yaɗin sauraron din daga baki da ka ce abun mamaki gashi na buga masa ko a ina ita ko ana ita ta kamo shi to ai na'urar tana can kan inda kowa a gaban ta yake duk gaba ki da babban na'urar ta shi ya jawo du'ayen abubuwa to wannan wannan irin abu da ya faru samu duniya tun daga 1900 zuwa kusan 1975 zuwa kusan 1975 din nan wannan shine zamanin bincike sosai a binciko abubuwa da a gano abubuwa da a kera ci gaba ake tun daga nan kuma sai dai a ce ana ta new model ana ta ƙara bunƙasa shi ana ta ƙara amma dai kusan waɗannan lokuta kusan lokutan ƙago shi ne kuma kusan lokutan ƙago shi ne don haka mun gode wa Allah kuma wannan lokuta wannan ne lokutan faila wannan ne lokutan ma'abocin faila da yake kan ƙasa haka shi na abul abbas ya sa agogo haka shau dan fojo radiyallahu ta'ala anhu ya sa agogo shau dan radiyallahu ya ce wa nas fi gayati ma yakununa alaihi min az-ziki wa shidda mutane suna karshen kunci suna karshen tsanani zai bayyana hajji shi yake cewa kowa ya tambayi gogul dinsa bakar alhamis kowa ya tambayi gogul last update ko bakar alhamis zai ga ta watso masa 24 October 1929 1929 wannan abu kowa ya tambayi gobin sa baka alham za ta to tun daga nan faila ta bayyana haka ta taho ta taho ta halarci yakin duniya na biyu an yakin duniya na farko mai afai da yana nan an haife shi amma dai bayan yakin duniya na farko faila ta bayyana ana cin wuyar yakin duniya na farko din da abin da ya faru to tun daga wannan lokaci faila take tafa da mutane take wayewa da mutane kai a wannan lokaci kere-kere suka dinga fitowa da yayi wa musulmi wuya na fahimta da yayi wa musulmi wuya cikin aiki da shi faila ta dinga wayewa da musulmi kai su yi kaza bare mu nan Afirka. Duniya ne gaba ɗaya, tun da an yi abu a Misira ya shafi duniya gaba, in an yi abu a Iraq ya shafi duniya gaba ɗaya, in an yi abu a Magarin ya shafi mu Afirka ɗin gaba ɗaya, in an yi abu a China ko an yi kaza kaza. To, bare mu nan Afirka ɗin gaba ɗaya. Shan wasu yalla an hajji shi yake cewa ya daga cikin kuma haka ne mai wannan Muktar Hamid ya faɗa sai yana cikin wanda ya fara aiki da kayan mulkin mallaka bayan sun ba mu yanci malamai suka yi mata yanci a abinda na lura da wannan abun suka mallake mu da wannan abun suka yada farofaganda su duk gaba ɗaya to ni ma na ga mu yada addinin mu da wannan abun ma rediyo duk abin da ake faɗa shi ko rediyon ma ya isa ta yi ƙarfi rediyo kada ya faɗa to rediyon wasa ce ko mai da ne ake yaɗa shi in ba da rediyo ba ko jin mulki za a yi gidan rediyo yana daga cikin abin da ake fara danka in ba haka ba jin mulki da yi ba duka ba gida to 1969 aka harba wannan kumbu a bodo wani abu ya yi wa musulmi wuya saman da sai an buga kofa sai an kwankwasa kofa sannan za a buɗe kaza wata yana duniya da kaza ya aka yi aka je iyayenmu na saudiya ta san su ba wuya kalmar kafurci kaula san dai ba shi da wuya a wajen suka ce duk wanda ya zama kafuri ne filan wannan haka suka faɗa na ji ma'azarar shehu da zai radiyallahu ta'ala anhu ya kawo hujjoji da kaza da kaza to su kuma azhar abin yawa malamai da wanda suka gaji karatuka haka wuya su kuma samari wanda bare malaman physics din nasu da komai su kuma suka ce ai sun gode Allah ka abin da suke faɗa nan malamai suna kwabe su suna cewa kaza kaza to ga gashi nan ta faru gashi nan tura su da sun je duniya wata gashi nan malaman addini suna ja mana addinin mu haka dai duniya ta hargitse kace nace kace nace mun gode Allah ma'abocin faila yana kan ƙasa kamar al'adarsa shehu radiyallahu ta'ala da ya kewaye duniya akan haka sannan ya mana wannan risalatul sannan ya mana wannan wasiƙa ta zama kamar littafi ya mana wannan risala fi matsalati gazwil fada a cikin magana akan yaƙar sama saboda rocket ake harbawa sama kamar kamar an yaƙe ta kenan rocket kuma mai mai nukiliya da komai in ba haka ba wanda zai yi tafiyar haske tafiyar haske in ba haka ba zai je ko ina ba to shi za a harba wa sama wai kamar an yaƙe ta kenan gazon faza da suke cewa ya kasararin sama tunda haka ake cilla masa nukiliya da da komai har ya je inda zai to shi Abdullah Ali yayi akan wannan to kaga fahimtarsa da ilimi kaga fahimtarsa da abu wanda shine duk abin da muka faɗa shi za mu karanta wannan kasida mu ji zamana shi dan mutum ɗaya ba zai iya jan sa ba mu ji بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم alhamdulillah dukkan godiya cewa ya fara shi da alhamdulillah ai an gama dukkan godiya ta tabbata ga Allah ko ta tabbata ga Allah al-awwal Allah wanda shine ya farko al-akhir wanda shine karshe az-zahir wanda shine sarari al-batin wanda shine boye wa'annan sune uwayen sani gaba daya su ne uwayen sanin Allah su ne sufofin Allah tunda suratul sabaha din nan ta zo ne don ta sanar da mu Allah sabaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa huwa له الملك سبح لله ما في السماوات وما في الارض سبح لله ما في السماوات وله هو العزيز الحكيم والاول ولكن لله ما في ما في سبح السماوات لله ما في السماوات ما في السماوات ma fi sama da abin da yake saman bakwai wa ma bil ardi da abin da yake kasan bakwai yana tasbihi ga Allah kaga yanzu daga nan karatun yana da ƙarfi tunda mu da iya tasbihin muka sani wa huwa al azizul hakim Allah shine mabuwayi shine gwani ma'ana ba abun banza a cikin ba abun banza a cikin halittarsa eh وهو بكل شيء عليم وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والارض ملك السماء ده ملك الاسد ان الله ne وهو بكل شيء عليم مثلي ne ga komai هو الاول والاخر والظاهر والباطن to yanzu wal sabah din nan an tsanin Allah ne an tsanar da Allah ne a cikin ba Qur'ani duka amma da haka sai na ya ce farkon ta ismail azim ne in ka karanta wannan farkon nata zuwa wannan aya kai addu'a saboda ta ta zo da komai duk da baki da to alhamdulillah rabbil alamin huwa al-awwal Allah wanda shine farko al-akhir karshe al-zahir sarari al-batin koyi kuma tun daga nan zaka san sai dai iya ƙoƙarinmu komai tafakkurinmu komai mu ce mun yi idrakin Allah gaba ɗaya ba zai yiwu ba kuma tun daga nan za ka san ba za ka san hadara Allah sai ka haɗa kishiyoyi guda biyu huwal awwalu wal akhir wal zahiru wal batin to amma da haɗa suke duk gaba ki ɗaya to da maganganunta duk gaba ki ɗaya da abin da su baya abul hasan shazali ya faɗa akan wannan gaba abul hasan shazali ya faɗa kan mun gode Allah da ya zama mu kuma rabon mu ma gaba ki dai mashayar mu ma gaba ɗaya tana cikin wannan wannan aya huwa la wal walakin wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim to mun gode Allah fa huwa bi kulli shay'in alim mhm الحي القديم المدبر الحي الله رايي القديم mara farko المدبر mai shirya komai tabaraka wa ta'ala duk abin da Alshehu ya kawo a wannan waje na ayoyin da na sunayen Allah duk kawowa ce ta yana sane kuma ita ta dace da wannan wajen don wani technology ne ga shi tashi hankalin duniya an harba kumbo apollo 11 an ce an je duniya wata to mu da muke da wannan sufofi na Allah mai iko Allah mai kudura, Allah mai irada, Allah kaza, Allah kaza, me zai gigita mu mu gagara, ko me shi dai kudura Allah ne, to me ba zai iya ba, in dai ba abin da ya sanar da mu ta bakin annaba ko muka sanar da shi da haɗin kan malamai cewa irada ba ta nufa ba, ayi, kamar da ayi irin annabi Muhammadu sallallahu irada ba ta nufa ba, shi kenan ta katange kudura a nan wajen, duk gaba ki ɗaya. ko a yi kaza to in dai ba haka ba komai mai yiwuwa ne to me abin mamaki a ciki bare kuma ga waɗannan sufofi bakwai masu ban mamaki na Allah tabaraka wa ta'ala kudura irada ilimi rayuwa din magana ji wannan dai guda biyu al-qudrat wal iradatu wal ilmu wal hayatu wal kalam wal sam'u wal basar su su bakwai iyayensu guda hudun kudura irada ilimi rayuwa sannan wa'annan guda uku magana ji abu suke suke bai da ita to wanda ya san wannan me zai gigita shi me zai bare wanda ya san hadisi ya ƙara da sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin abubuwan da ya faru na Allah to bare kuma wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mafatihi ya yaye masa ya yaye masa ya san mulku da malakutu tun da zai gagare shi a ciki to da haka shi radiyallahu anhu waɗannan sunaye da waɗannan sufofi na Allah tabaraka wa ta'ala duk ya ajiye su ne da sani wanda in dai muka gane su tun daga nan ma ko bai ce mana komai ba ya isa ya isa to Allah rayayye Allah ta mara farko Allah mai shishirya komai na halittarsa
العالم العلي العظيم العالم مثلي al'aliyu maɗaukaki al'azim mai girma tabaraka wa ta'ala wanda duk waɗannan abubuwa suna ce ta zatin Allah tabaraka wa ta'ala ba don wani abu ne ya bashi ba duk waɗannan abubuwa in suka zo wajen wani shi kuma madadi ne aka yi masa ita sabu da illa Allah abin mutu su biyu azalan in suka zo wajen kowa Allah malami ne mai sifantuwa da ilimi ne a zan ba sai da ya san wani abu ya zama malami ba kuma saninsa ga baki dai a zalan wa abada ne kashabi ne saninsa ba wai sai ya jarraba abu kaza ya jarraba abu kaza sannan kuma zai kai natija sannan ya gane ba a'a duk ba haka wata baraka wa ta'ala to amma kuma in aka ce malam wani ba to shi kuma yanzu malami aka yi masa gangariyar malami ne amma shi kuma sai da jarrabawa sai ran da yake jahili har ya koya har ya haɗa kaza har ya haɗa kaza ya gane kaza ya gane kaza sai ne abin mamaki in su ranar sun haɗa kaza sun haɗa kaza sun gane a sun zama malamai dai kaza kaza sun san su kafaɗa da kafaɗa da ilmul qadim ko ko kadimi a cikin ilimin sa duk ba ba haka bane mai girma ne kuma lam yalid wa lam yulad
bai haifa ba ba haife shi ba wa lam yakul lahu wa lam yakul lahu kufuwan ahad
kini ko kishiya ke shi da wani ɗaya ne shi da wani ƙarfinsa ɗaya wannan bai faru ga Allah ba tabaraka wa ta'ala wa aina siwal quddus aina hawa'ahu ina wani Allah ina hawa'ahu wanda za a ce su yi daidai dai aina ita kanta aina ma ba ita kanta aina ma yar kare ba ta ta fi karfin hadar Allah ta fi karfin ka shiga tana aina aina aina ma ba ta wa bilil ilma min zalika al-usul in za ka ilimin hadar Allah gina shi daga kan wannan foundation da na baka gashi aina suwal qudus aina qawaam dai aina wa bilil ilma min zalika al-usul وليس يرى القدوس بالعين انما بعين العبا والصحة والمعك والنمس ba a ganin sa da ido sai da idan shafewa da dandakewa da korewa suna buƙatar jarin sai da idansa tabaraka wa ta'ala to duk dai magana ta kace duk ga baki da to wani ahadun wani daya bai sai zama kini gare shi ba ko kishiya gare shi ko tanka ga Allah tabaraka wa ta'ala
alhamdulillah samadin makaɗaici abun nufi da ibada as-samad abin nufi da ibada ko as-samad wanda bai ci bai sha tabaraka wa ta'ala bai shi da ciki bare ya ci ya sha tabaraka wa ta'ala ko as-samad abin nufi din ko ba da ibada ba duk inda wa aina ma tuwallu fa aina ma to fa sabba wajen duk inda ka rufa gaba ma sai hadaran Allah tabaraka wa ta'ala dan kudura su za ka gani halittarsa za a gani ba laifi kai ta bincike a cikinta ka san halittar sai ka kanta sanar da kai shi ba wai dan ita ba ka rufe ka duk baki daya to subhanahu wa ta'ala amma yasifun sarki ya tabbata ga ubangiji ya tsarkaka ga abin da suke sumanta shi da shi laysa ka mithlihi shay ko mu musulmin da muka gaji tsarkake Allah da na annabawan da komai Allah ya fi ƙarfin duk ma wannan tsarkakewar ma gaba gida. Allah ya fi ƙarfin nan. Saboda hadarar hadaratul kudus ce, hadarar tsarkin ne shi an tsarin gaba gida. To, laisa ka mislihi shay'un. Komai bai yi kama da shi ba, ba wani abu da ya kama da Allah tabaraka wa ta'ala. Wa huwa wa huwa as-sami'ul basir kuma a take anan shi ne ji ne, shi ne gani ne. ga tsarkakewa ga kamantawa ga tanzihi ga tashbihi sai ka haɗa bi ne sannan za ka kuma girmama Allah duk gaba gida kakka zama ɗan tanzihi tsantsa duka watsar da ilimai kakka zama ɗan tashbihi tsantsa duka lalata ilimai duk gaba gida sai ka san sai ka zama laisa ka mislihi shay'un amma huwa samiu kuma albasiru to shine Allah duk gaba gida tabaraka wa ta'ala
لا يسأل عما يفعله amma ya fa'al ko عما يفعله ba a tambaya ta dan me kai kaza وهم يسألون ba yi su ake tambaya أبدان wanda wanda ba na ba wanda bai ab- tasarrufi a cikin kayan wani shi za a ce dan me ka saba amma izini amma me abun ba Eh, waye sai ya ce ma ya ya tabaraka wa ta'ala karimi ne kaza ne amma ya fata abin da ya gada ma wala ya kafa uku ba in aka tabo shi sarauta nan ta motsa fadam dama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha wala ya kafa uku ba ya rubuza su ya shaje su bai tsoron me zai biyo baya yana nan yana jiran ku akan alharshin sa wani ya zo ya ce dan me aka yi ya ji tabaraka wa ta'ala to mu tsaya a nan kuma sai gobe mu ji gaba fatiha da salatul fat tabaraka wa ta'ala Bismillah.